أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المتقين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المتقين وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mu gode wa Allah subhanahu wata'ala wanda ya ba mu iko muka haɗu a wannan makaranta ta mu mai albarka kun mu karanci darasi daga cikin darsin addinin musulunci da aka saba a cikin karatu mu na hadisin mu da malik yau za mu yi karatu akan wannan kaushi ko babi da yake magana a duhuru lil wudu'i wato tsarki wato domin alwala حدثني يحيى عن مالك ya hazanta daga malikin an safwan ibn sulaimin daga wani suna safwan ibn sulaimin an sa'id ibn salamata ya yi daga dan salamata yin aliban al-azraqi daga wasu tsoron cikin su aliban al-azraqi an mujir ibn abi burda ya ji zancan wato ya karbo shi daga mugira dan baban burdata ko shi kuma wato min bani abdiddali ya daga fi kabila yake masa banu abdiddali annabi da za a ba hurera shi ya ji a ba hurera Allah kara masa yarda ya kuliya cewa ya a rajulun wasan wani mutum ya zo ila rasulillahi zuwa ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala fi ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna mu narkabu muna hawa jirgin ruwa ilbar cikin teku wani amul ma'ana na kalilu min rama'i muna ɗaukan ruwa ɗan kaɗan wanda za mu dinga sha bayan ta wala na bihi idan muka alwala da shi ya ƙare a ɗikina za mu ji ruwa afa na tawadda bihi shin ruwan tekun nan ma ya alwala da shi ya tambaya annabi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya huwa dahuru shi dahuru ma'uhu ruwansa mai tsarki ne shi teku ma'uhu a ɗaho ruwansa mai tsarki alhillu mai taɗuhu mushinsa kuma halali ne duk mushe na da abin da yake rayuwa a ruwa halali ne ya ake a gane zai rayu a ruwa a wanda zai numfashi a ruwa in ya lume ya numfasa to ko da yana iya rayuwa a tudu irin su ƙaguwa ai kaga ƙaguwa na rayuwa a tudu amma in ta lume a ruwa ma za ga ramin da take da ruwa kuma tana numfashi a ciki to abin da yake numfashi a ruwa a lume shi ne dabbar ruwa duk abin da ba zai iya lumewa a ruwa ya numfashi ba kawai bako ne koya ba na ruwa ba ne koya yi ai kaga duk yawancin dabba kan da tudu ma suna linkaya a ruwa ko to wanda yake numfashi a ruwa shi ne ruwa to kaji duk dabban da yake na ruwa mushensa kuma halal ne shi ne wani hadisi ma yake sallallahu alaihi wasallam ce an halatta mana cin mushe guda biyu duk da ya ce an haramta mushe wanda ce amma an rangwame a mushe biyu ƙur'ani ya haramta kan jini amma an rangwame a kan jini guda biyu yanzu ma ke sallar zafi mushe biyu shi ne fara da kifi ko? tala wanda limanin ka gaya ya ce da yanka kifi ya ce ne? to haka nan hanta da sifa jini amma halatta su yawwa amma da za a ɗaya jini haka a darka ra shi zama kamar hanta da har na jini zaka da bai halatta ba shi kuma zai zama haramun saboda an haramta shan jini ya haramta to wannan kenan ka ji wannan hadisi wa hadathani al malikin ya zanta daga malikin an ishaq ibn abdullah ibn abi talha daga ishaqa dan abdullah dan abi talha abu da ran abi dalhan nan babban malami ne ba hadisin alqur'ani wanda ya samu haddar qur'ani don hadda tana da wuya yanzu ma tana da wuya sai wannan Allah hore mata amma abin da ba a cewa tana da wuya da akan daura wato siddi a tafi a kallo wanda ya taba haddacewa sai ka ga ba su da ko to abin da babu ayi wuya kenan amma yanzu kaga mahadatan kace baka taro ma yazo har ka ga sun cika guri ma to Allah ya azurta mu da abu to shi aula dan abi dan ha lokacin da ke cikin jatumarsa ma'aiki sallallahu alaihi ya tada yaki wani yaki da za a je sai aka je da babansa kuma har da mamar tata kuma tana da kofar ciki aka je da yakin na ba da mata don da ana son zuwa yakin mata domin ka ga mace in za a yi tafiya inda yaki za a je ko haji to sai an yi koyi amma wanda sunan da ya fi matan naka biyu da ko uku naka da da yaki ko haji saboda kowa shi ce ya je to sai a yi ƙuri'a wanda sunansa ya fito da shi za a ce amma balaguro haka ba wani ƙuri'a a ba ƙuri'a wace ta dace kawai ta dace wanda za ta iya abin da za a yi a can in ka dauki yar ƙauye kuma tan ka dan je ka wani gona za ta je ta ma shi ka ai ka gama ka dauki yar binni ba za iya ne na yi guda warin ta kuma ta ci a banza to inda za ta iya ne ta ba za ta iya in dai balaguro haka ne wata dace da irin wani tafiyar kama za a yi a kan gani mai lauri in in jika ji kalma ta za a tafiya ta kawai da Allah ta a jere ta sai ba za ba kuma za ka ci mata ba eh to ka ga dole a jika gida ko to amma in tafiyan aikin hali ne ko yaƙi shi ne tafiyan da ake kwaɗayi guda biyu mu kuma da ka gama da zuwa yaƙi ko to shi kenan sai aka jere ta da aka jere ta aka yi yaƙi aka dawo ana kan hanya sai na kuda ya buge ta sai ta sanar da mijinta sai tsaya da a gurinta sai aka dawo aka bar su an ta ci da ayarin manzo Allah yace kai yace Allah kai ka san a duniya ne kuma Allah baka halitta abinda nake so a raina ba kamar naga in mun je yaki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu dawo mu rasa annabi masallacinsa ya shiga mu kuma kuma gidajen a duniya kaf ba abin da nake jin farin ciki ni kuma rayuwa irin wannan to kuma da Allah ga shi ka tsare ni da wata lalura da ba halin da bin babban Allah na ajeji da nakura ko ba iya tafiya za ta yi Allah ka tsare ni da abin da duk yanda zan yi kenan annabi ne tafiya ban ba zan samu a raka annabi da ni har zuwa masallaci ba ai yana gama wannan magana za ji magana bayan Allah kawai sai Allah ɗauke naƙudan gaba ɗaya naƙudan babu dalilin jama'a babu kenan kawai sai ta ce mata mai gida duk abin da kake babu ta yi mutum eh ta yi mutum ta yi mutum sai suka tafi abinsu da suka taho suka dawo gida ita ga yace roke ka wuce gida shi ko wuce masallaci da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama aka yi rakiya yadda aka saba annabi shiga masallaci ya komo gida ita kuma tana aje kayan da tana haihuwa kafin ya sa annabi a masallaci ya dawo kawai samu dawo ya ganta da yaro ya ɗauko yaron sai kawo shi ya rasu da ga abin da mu yanzu yanzu annabi ya ɗauke shi ya tauna dabino a bakin sa mai albarka ya tsirta yawo a cikin bakin yaron ya ce na raɗa masa suna abdullahi sai a komar wannan shine abdullahi nan wannan to kafin mu ci gaba da bayani a kansa ko da ke bayanin dai ba tsawaita shi zamu ba a baya can da yaron su ɗaya ne yaron su ɗaya ne tsakanin jinjin da matar eh yaron su ɗaya ne yaron ya shiga ido ya shiga zuci ya kai yadda ake so to sai mai gidan ya tafiya shi abu ɗan hafa da ya tafiya baya nan sai dan ya kamu da jinyar ajali sai mutu ya daɗe ya kwana da kwanaki sai gashi ya dawo kafin ya dawo sai mai ɗakin nasa ta ce masa ta ce wa mutanen gida to idan fa mai miji na ya dawo na alakar wanda ya gaya masa da da aka sai ni ne nan zan gaya masa da kai kar kowa ya faɗa ni ne nan zan faɗa to shi kenan ya dawo sai aka aka tan masa san da dawa ba wanda ya nuna masa a duka cewa aka abin da ya faru sai ya ga bai ga yaron ba kuma ya ce ya ina wani ya lafiya kalau yana da rubutun yara yana cikin matan yara ya lafiya kalau ba matsalar ko ta kawo masa abinci da mun magariba ta yi dawo ya ci abinci komai ta zauna tana dan mamaka shi ne da ake zama dan mijinta ya dawo to ta zo ta dan kula da mijinta sai ta yi masa irin yadda ake miji har ya biya bukatarsa ta aure da ita da tabbatar bai da sauran bukata ya gama bukatar sai ta mai gida kai haƙuri ka san shi Allah abin da ya bayar fa na hali abin da ya saba ma na hali wannan yaro yana wurin Allah ya ce amma yanzu yaro ne ya rasu amma kika banni ba ki gaya min ba dace in na gaya maka me za ka yi wa Allah me za ka yi wa Allah ai na Allah ne to shi kenan da gari ya waye sai da fadar manzon Allah da ije ije ya fa alauta wani ka dawo ne yake na dawo yace to a daren nan naku da kai da matarka kun yi angwanci ne ko ba ku yi ba sai da mun ya rasulullahi yace to Allah ka albarka angwancin da aka yi sai ya fito gaba sallallahu alaihi wasallam saboda me saboda gidan an taɓa zuciya dan mutsayi ne ya mutu da za su kwana da bakin ciki amma tun da sun kwana farin ciki to Allah sa farin ciki to shi kenan cikin ya zauna shine wannan dan da muka ga muku ana zuwa yakin an dawo da zaman a ce annabi ya sa mu suna Abdullahi shekarar da tara da aiwa hada shi Qur'ani tun lokacin da ake fama da Qur'ani a ko ayo kuma ai neman dan baiwa aiki ne hada shi Qur'ani dan shekara ta kai goje karkar tasa'in da aiwa mun ƙara biyo ai baiwa ne shi ka da farai ku balle dan shekara tara kuma ya ya rubuta tafsiri a kiran sahifatu ibn abi dalha yana nan tafsirin zaka ana samu sa a ido lokaci amma yana rubuta sa amma ana kiran sahifatu ibn abi dalha ya rubuta shi sannan ya yi ya goma sha uku duk ma da san qur'ani ya ansa sha uku ya ba duniya kuma tun ma da san qur'ani abdullahi ne dan abi dalha to wace mana ba a zo a rasa suna ga dan kawo dan har fadar annabi cikin jama'a kuma a rasa suna wasu kuma sun ce ba a rasa da wato mu gagun ba warai daga sai kwana na maryam ma ai ran da aka haife ta uwar da jiji wani kamar ta maryama wai ne ya uyu hali ko da mina shaytanir rajim tunda sun sa wani so gaba da sunnar su ne ko ba ce karmi ba ba kan da don kai ka da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ta haihu da dare marsul dubiya ta haifi da rabi da safe a masallaci jama'a sun karu a masallaci a yanzu jama'a ni fa jiya an haifa mu yaro na haihuwar kakana annabi ibrahim takwara sunansa ibrahim ba a gamu da kwanan sa dana biyar da masu suna to kaga mun kai ma ba mu kuma kuma ka tuna na alakan da wasu ne ko ya yi musu yanka sati shine muka dauka muke in an yi hakan daidai in ba ba ba ne dan mun yawa to shine wannan shi Abdullahi dan Abi Dalhan nan daga gurin da aka yi hadisin an Humaida an ji daga baki wata suna Humaida binti mace ce binti Abi Ubaida yar baban Ubaida Ubaida bin Farwa an Khalida ta ji a wurin yatan donta yar uwar uwarta kenan kamsa ta binta Kabin kamsa ta Kab dan Malik wa kana ta kasance ta ta Ibnu Abi Qatada al-Ansari tana auren baban kata da Allah sariyo da ɗaya daga cikin manyan dattawan Madina. Annaha aka bar da ta da ba ta labari. Ta ce mata ana ba kata da da kala lalle baban kata da ya shigo. Ita ce alayya gare ni. Fata kamtu lahu waru'a sai na zuba masa ruwan alwala. Waru'u da fata alwau ruwan alwala. Wuru'u kuma da rufa alwau alwala kanta. An gane ko? tace da na zuba masa ruwan alwala fa ja'at firratu sai mage ta zo kulya ko da ta jaraba za nuno za ta sha ruwan alwala da na zuba mata ka san da kogo ne bidi aiki da dan kamko haka shi kuma da ya ga mage na shan ruwan fa zga lahal ina sai ya karkata masa kwajar yadda za ta iya shan ruwan ta sha a tashi da bar hatu mage ta sha ruwan matar kuma tana kallo qalat kabshadu tace far'ani anzur ilayhi ni ina kallon sa sai yaga ina kallon sa to da yaga ina kallon sa fa qala fi sinni a ta da dina shin mama shi ke ne ya bin ta ji ya ce yar dan uwana qalat tati fa qultu na'am lati ina mamaki wannan fa qala sai yace mata inna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma kana lati innaha laysat bi najasa ma gifa ba najasa ba ce inna ma yamina tawafina alaikum suna daga masu kewayawa bisa gare ku to amma rawu ya yi shakka dawafi na aka gaya mata au dawafa ce wato tani da kabar kenan da tazkirihi dawafi na kamar mada masu kewaya dawafa da kuma kamar mada masu kewaya قال يا قال مالك يا جي مالك يا جي لا بعد دي باب لي في illa an yura ala biya na jafar sai an gana jasa a bakin da tukuna sai zama ma madara wa da an malikin ya zanta daga malikin a ya bin sai daga yadan sa'idu an muhammad bin ibrahim bin al-haris at-taymi daga ibrahim wato bin al-haris at-taymi dan haris at-taymi an ya bin abdurrahman daga yadan abdurrahman bin hadib anna umar bin kadabi lalle umar dan kadabi karaje ya fita wata ran fi rakibin a cikin wata tawaga fi jama cikin su akwai amr bin al-asi shi amr bin al-asi nan shi wani mutum ne haka shi shi ne wato sahabin da ya musulunta a hannun taji duk kullun tabi'ai ne yake musulunta a hannun sahabbai amma shi kuma sahabi ne amma ya musulunta a hannun tabi'i sai yadda aka wannan sarƙaƙiyar shi lokacin da yake kan hudunsa bai musulunta ba yana ta fara maka yana da wani hagala da ta to lokacin da sabai wani abu ya mutu kunci a maka za su hijira su koma madina ai habasha sai suka ƙaura sai sarkin maka da suka ƙaura aka tura maharba su je su kamo su a dawo da su aka je shi suka ɓace musu shine layar dana ga su amma ba a ganin su suka rufe abu suka yi tagari shi can akwai a daji labari iso wa sarakunan maka ai mutanen na suna gari kaza lafiya kalau ba su da matsala komai ba damuwa suna da harkokin da can shi ya naɗa tawaga ga gashin amurburin as su je wajen sarkin habashi shi kuma kirista ne su karɓo su a dawo da su domin a musu ladan ka zo habasha abin asir jagoranci tawaga saboda iya zancensa haka suka je gidan sarki suka gaya wa sarki ga halin da waɗansu ƴan uwanmu suka yi gaji gaji amma sarki ya aiko sarki ya aiko ya ce lalle lalle a bashi a ba mu su mu koma da su a je a musu ladaba gida sarki da wari mu bincika tukuna mu sarki ya sa aka bincike aka ce lalle suna nan bakin nan ya je a nemo su a zo da su aka je aka zo da su su ne wannan ya je su ne da waɗannan sai a ba mu ta ai ba ba ku da domin sai mun tambaya ni sarki sai nan kasa ta ne sai na tambaya na ji sai ta tambaye su kai yaya menene labari suka ce masa ranka yadda mu asalin mu arna ne maciya mu ce yawa kuma muna kashe mutane da gangan kuma in mun ganka da dukiya mu buge ka mu kwace kuma in ka ajiye ka boye mu sace haka muke yi ya mata mun ga sun yawa da rabu mu kunne mu rage kuma ba mu da abin bauta haido da ni ba mu da babban aibi daga cin wuce na sai san giya aikin mu kenan ranka da ni Jafar aka nada shine mai jawabi ido sai Allah ya aiko mana da annabi shine annabi Muhammadu ya kira mu yace mana Allah ɗaya ne ba bauta kowa sai Allah yake kar mu kashe kowa kar mu fara da kowa mu zauna da kowa lafiya kalo salama shi na dinin kirga na kalike nasara kenan su saboda salama su ko kisasi ba a yi na ba kisasi a dinin nasara in kai kisasi shi a taura ta yahudu amma liji na kan babu kisasi sai dai diya sai dai diya saboda salama to da na zafi sarki ko ba nasare ya ji wannan duk akan salama bi ya ji duk ai addinin ku yayi kama da namu eh bai ce yi ba saboda ba annabin ba ne ba eh jaman yayi kama da namu ku zaman ku a garin da zamu iya makwataka da ku saboda addinin ku yayi kama da namu ku ku da abun ku nan nan nan yan uwan su ne mu na idan suka ji da kowa ya to kai a matsayin ka na mai iya zance ka kuma me za ka sarkin maka ka je ga su ka gan su ba ka dawo da su ba in ji yan uwansa sai da mu koma sai aka dawo sun ji to waɗannan suna zagin isa ba suna fa zagin isa ba na jiya ba gardamamun mutane ne suna zagin isa ka ko kirista ko ne yanzu ji kana zagin annabi isa fa ya la zauna lafiya balle kiristan da sai sarki ce wai suna zagin isa a ji a zo da su kai ashe suna zagin isa suka ce a ba ma zagin isa isa annabin Allah ne ba ma zagin annabi isa sai ya karɓe zance kuna zagin sa mana kuna zagin sa mana ai kun ce ba dan Allah bane ai kun ce ba dan Allah bane ya ba dan Allah bane lalle ba dan Allah bane ya sarki ji hana a ce su almari ba dan Allah a ba dan Allah bane a dan Allah to kaga kamar ya nasara kawai sai Jafar ya kawo suwar Maryam alaihi salam wasu ko sai ga Maryama ya karanta ya karanta ya karanta ya ganto zalika ismul maryama qawlul haqqi alladhi fihi yamtarun ma kana illa an yattaki min waladin subhana idza qabi amran fa inna ma yaqulu lahu kun fa yakunu ka abin da Allah yake kenan sai kina kan ya ba da kike kira sai faje da ku tare abin da kike mai dam bima arafu min alhaqq sai kike faje da ku ka ba da tarihi da ku ga gaba da sarki sai ya mutu Allah shikenan to a hannun ma mutu a hannun sahabbai mutu kuma a tarihin da hanyar su bai taɓa ganin annabi ba bai taɓa haɗa zama da annabi gobe ba sai dai ake da aika annabi abubuwa shi kenan to da aka yi haka shi kenan kuma ba yadda za a yi to sarkin ya ma musulun da su ɗungurungun kuma sai wannan sa sauyo gaba shi kuma a murmunan al'adun nan sai ya ce ba zai koma su kirin kudu da abu jihal ba eh saboda bukata ba da biya ba sai ce ku ku je ku ba labari ya kai nan a nan garin da ya zauna a gari da ke mutum ne mai logogin nan da ya haka nan ya haka nan ya har ga ta fada ya sarkin garin ya shiga musulunta ka musulunta zama zuwa ka nan fada da aka amfani ne sai ya musulunta a hannun sarkin sai mun na hannun sarkin to kuma da bayan hijira kawai kuma sai ya ɗabi kansa kawai ya kawar ya kuma madina ya zama sahabi dama dai kaga wancan ne musulunci ne ya koma madina sai ya zama sahabi shi amrul asi shi kuma sarki Allah bai su karu da annabi har sai ya rafu kuma annabi ce to wani mumini ya rasu a habasha ku zo a sallace shi lokacin annabi na madina an ba abin sa maka ba an kwana an koma madina a annabi kuma ai ba wa yake ce ba annabi ne ke ji daga daga Allah eh sai annabi ya to aje a sallace shi shi ne annabi ya je sa aka shahu aka sallace shi yi masa kabara hudu shi ta aka tsaye da kabarorin janaza a kan kabara hudu saboda hudun da ya masa shi ne jashin yawwa kuma sallatan wanda ba na aka ce sai annabi sai isa ya sallaci na jashi da tubba'ul yamani wanda ya shekara ɗari takwas ba a ma sallah ba tubba'u kenan a maje shi tubba'u a qur'ani tubba'u al yamani mutum yamma mayaki ya kusa da zai kame duniya ya ki ya ki daga madina wani malam yahuda masa wajibi ya koma gida yake nan ne inda annabin ƙarshen zamani zai zuci ya imani sauran shekara ɗari takwas a ga annabi ya imani ya yi imani da manzon Allah kuma za a ji sai musallace shi tun da ba sarai kuma shi kaɗai ne wani irin abu shi dai ba annabi ba shi ba annabi ba shi kuma sarki ne musulmi amma kuma duk fadarsa daga matansa da 'ya'yansa da dogarai da masu hagala da kabba musulmi sun shi da ba taɓa yin wani duniya ba musulmi ne kuma sarkin Allah shi haka yi wannan zaman yana da kawar yaƙi a nuna ma wannan wannan shi shi ma annabi ya sallace shi duk da ba a ganin sa bayan wannan shi kenan shi ana ganin mu da ake salatarsa yanzu da ruwa zai zo ya gaba da mutum ba za a tsallake ba da kura ko zaki za su goye mutum sai su guru da shi an ga gawan ne ba a tsallake wani wannan ko tufiyar annabi amma na ji wasu mutane yanzu masu ba a taba su a ji hadisi su da suke suke yake yanzu sun ga mutum kwanan nan da wannan babban komanda da cikin komandon sojojin da suka bado a hadarin jirgin sama bayan sallaka abuja amma da wasu kuma a kano neman neman na miya wai bai sun sabu a Kano suna sallatan wanda aka bulle a Abuja to a can sallar da ake maje bane da Allah ka ji wani zamba an sallaci mu a Abuja an bulle shi a Abuja wai a makamantar sun ta Abuja wai ku kuma a Kano wai an yi sahu liman ya haka da ke musa wai yana sallar jana'iza ba gawa oho wallahi kewa ga da cewa cikin wannan magana ikon Allah ya mutane muna ganin abu na zai miya kallon nan to mun wani da za mu samu miya da za mu dan sha ma ba su haka eh miya amma ba irin wannan mm to kaji wannan kin ah wannan a cikin tawakkal akwai amr bin al-asi a tawaradu haudan har suka zo bakin wani kogi irin fadama din nan wa qala amr ibn al-az amr ibn al-az yace li sahib al ga mutumin nan mai tafkin nan yace masa ya sahib al-hawd ya ma'abotun wannan tafki hal me me wannan tafki hal tardu hawdaka sibau sun za ko shi da kura eh suna shigowa su gangara su sha ruwa a wannan tafki naka waya tunanin sa in suna gangarowa ba za su yi alwala ba shi amrul adi ba in ko ba ta gangarowa sai alwala kenan yana faɗin wannan magana baka al'umar bin kadabi sai mu dan kadabi ce kafin ma sai ba da amsa ba ya ce ya na haibal haudi ya ma abokin fadama la tuku birna ba karka ba mu labari ba mu da bukatun labarin kai na da rudu alasibai mu ma muna gangarawa kwarin namun daji ya je an samu gurmin daji inda kwarin ba mai shan ruwa a cikin sai ru ai kwarin su ne to za mu gangara kwarin su mu sha mu yi wanka mu yi alwala an gane ko to wata rudu alaina su ma suna gangara mana a ko gina bayan gari in za ki zo ya gani ba zai sha ruwa ba ne ki ai muna shan nawa suna shan nawa suna suna shan namu to kaga a nan kenan abin da zai kawo wannan addini wato inda dabbobin daji suke ta shan ruwa su gini su ne ne da za a hana alwala da wannan ruwan ba an gane wannan ko wa hadathani an malikin ya zanta daga malikin annabin daga nafi'u anna abdullahi ibn umar abdullahi dan umar kana ya kasance ya kulla cewa idza kana rijalu wan nisa'u a in kana kai in kana rijalu wan nisa'u lalle lalle mana da mata sun kasance idan ma na rasulullahi zamanin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya tawaddauna jami'a suka yi Allah baki da za a iya zuwa ruwa mutum biyu alwala da matarsa wannan ya ta alamar ma'aikin Allah dan ya kunce mu kwana anan dan Allah ya ba mu iko kuma ta ji na gaba sai mu dora kan dan kwana Allah ya faɗa mu da abin da muka ji Allah ya faɗa da mu abin da muka ji Allah gane mu da mu abin da mu gane ba fatiha ma talatul fatiha Allah ya biya bukatun mu da alkhairi